نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yinin talata wanda yake 27 ga watan ɗaya shekara ta 1442 muna kuma daidai da goma sha biyar ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin allah kadara mana zama a cikin masallacin kofar arewa cikin garin gumal don ci gaba da karanta littafin al'adabul mufrad na imam bukhari yau za mu tashi a kan darasi ne na tamanin da tara lambar hadisi na ɗari biyar da tamanin da uku babu tu'adati fil umuri lambar babin ɗari biyu da nawa kenan masu lambar babi 266 lambar babi na 266 na'am imam al-bukhari ya fara babin ko hadisin da cewa haddathana Musa bin Isma'il qala haddathana Abu Hilal qala haddathana al-Hasan anna rajulan tuwfiya wa taraka ibnan lahu wa mawlan lahu shi a wannan hadisin mutum ne ya rasu sai ya bar ɗan shi na tsatsan shi wa maulan lahu da kuma maulan shi maula shi ne irin bawan da ka ‘yanta ba tare da ya biya ba ka ‘yanta amma kuma sai ya zamanto dukkanin al'amuransa suna ƙarƙashin kulawarka kamar baran gida ke na za a ce yana da bambanci da baran gida asalin shi bawa ne amma kai ka ‘yanta shi to sai zaman to in an tashi danganta shi cikin musulunci da kai za a ke danganta mun sha bayanin akan maula musamman a karatun sira da muka yi ta yi maula tara uku ne ko na to da ya tashi rasuwa wanda ya bari wannan bawan da ya yanta sai kuma ɗansa kwaya ɗaya na tsatsan shi ɗan yana ɗan ƙarami ya rasu fa'ausa maulahu bibinihi da aka sai samu shi wannan baran nashi da zai rasu sai mai wasiya wannan dan nawa a bashi duk kulawa da tarbiyyar da ta dace falam ya aluhu aka wasu malaman suka ce amma dai a rubuta fi falam ya aluhu hatta adraka wa zawwajahu falam ya aluhu bai gaza mai ta ko ina ba ko ci ko sha ko tufatarwa ko tarbiya ko horo duk abin da ya dace a wa yaro wannan bawan nashi ya masa hatta adraka har sai da ya kai lokacin balaga ne kalmar adraka hatta adraka ai hatta balaga har sai da ya kai lokacin balaga wa zawwajahu kuma shi wannan maulan sai ya aurar da wannan yara kaga duk tarbiya ta yi ya kai balaga kuma ya aurar da shi faqala lahu sai shi wannan yaron yace da maulan shi jahizni atlubil ilma ka kimtsa ni ka shirya ni ina so in fita duniya neman ilimi yanzu wannan tarbiya ce an mai a gida to amma sai ya gane cewa kasuwar ilimi ita ce abin da take ci duniya da lahira sauran kasuwanni kan magariba ne an tashi amma ta ilimi za ta ci duniya za ta ci lahira sai ce to ka kimtsa ni in ta fita neman ilimi kimtsawa anan kuma hiri ne da ake na musamman yanzu karatu da za a da fi digiri tsawo kana da bukatar ka sai mai abun hawa da zai zagaye duniya in garman doki har yanzu sai in garman doki sai wanda ya hirya a duba shimfiɗa a ɗora mashi a duba kuɗaɗe masu tsoka a baka ka sa a lalita da za ka riƙa zara shekara ɗaya biyu uku hudu biyar ba su ƙare ba kana zagaye duniya kana neman karatu banda kuɗin littattafai da kuɗin masu rubutu in ka je makaranta za ka yi karatu ana karanta al'adabul mufrad nan ba kwari ba za ka je ka siyo kawai masu rubutu na kofar masallaci aikin su rubutu sai ka ce masa nema ina so in wannan al'adabul mufrad din sai ce to na kuke kwafan littafi sai ce maka naira kaza ne ya dauki alkalami ko sai ya dora yake nan kir kir kir kir kir saboda rubutun shine sana'a wani lokacin wannan littafin kan magariba wani ya gama rubuce maka shi tun daga farkon sa har ƙarshe nawa za ka bada naira kaza za ka bada to shi yasa za ka ga littattafan da idan za a yi takiki za ka ce maka nuska ce daban-daban akwai kwafin wane akwai kwafin wane akwai kwafin wane saboda a tantance ina ne masu kwafar wannan suka yi kuskure ina ne suka yi ittifaki ya zamanto daidai da daidai da aka kenan kimtsa mutum ya tafi karatu ba irin yanzu bane da za a je a yi tam ɗaya a dawo a je a yi semester ɗaya a dawo ba irin wannan bane sosai gidanku sai ke hirya sai ce jahizni a tulubil ilma ka kimtsa ni in fita neman ka fa jahazahu ya masa kintsin da ya dace fa ata aliman fa sa'alahu to lokacin da yake neman karatunsa sai ya je wajen wani malami kamar ana kakkatse kissar ne in kai da akari da ita fa'ata aliman sai ya samu wani kasurgumin malami ya karatu a gure shi fasa'alahu ya tambaye shi faƙala sai malamin ya ce idza aratta an tantalika in kayi nufin tafiya ma'ana idan kayi nufin koma gida yanzu har ya zagaye duniya yayi karatu ya je wajen wani malamin yayi karatu sai shi wannan malamin ya ce duk ran da ka tashi tafiya gida idza aratta an tantalika faƙulli u'allimuka ka gaya mun cewa lokacin tafiya gidanka ya yi u'allimuka zan ilmantar da kai yanzu ka ga wani dizagayen da ya duniya karatu ya kuma shi ma zamansa a gurinsa karatu ya amma sai ce in ka tashi komawa gida ka sanar da ni a nan ne zan ma karatu ikon Allah ko faƙulli u'allimuka faƙala wata rana sai shi wannan yaron ya ce hadara minni al-khuruj fa'allimni ina ji tafiya gida ta ciyo ni tun amma mu labari a baya da auren shi ko so kaga yayi kokari wafa da ya dauki tsawon lokaci na kai sai ce masa yanzu ina ji tafiya gida ta halarto ni ina ji a jikina ta mata koma gida fa'allimni sanar da ni sirrin da kake so ka gaya ma wannan hide sirru shi kasan in malami ne a gaban ɗalibi in dai an zauna ko ɗalibi a gaban malami ko in dai an zauna an yi karatun bayan wata hudu in kace ya gaya ma matsalar ka a rayuwa ya san ta in kace ya ma nasiha wannan gurin hi zai doka in za ka ɗauka ka ɗauka shi yasa za ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wanda ya zo ce kulli fil islami qawlan gaya mun wata kalma a musulunci sai manzan Allah ya duba mai ya fi dacewa da kai sai ya gaya maka in wani zancen bai ayyul islami afdal me ya cikin ayyukan musulunci ya fi kowanne tsada sai manzan Allah ya dube ka ya dubi tarbiyar ka ya dubi tsarin ka ya dubi nagwantar ka da kwajaji cewa ka sai ce ma kaza ne ya fi dacewa saboda kowa ana kallon ta ina ya kullo idan an kasuwa zancen bai ka da Allah wani aiki zan yi in samu lada a wajen Allah sai ka gaya masa ka dage da azumi da sallah cikin dare? ai an samu matsala muna da masu sallah da yawa cikin dare muna da masu azumi da yawa cikin dare wani aiki ne ya fi soyuwa a wajen Allah maɗaukakin sarki ka ce da za ka jure kullum a samu wanda zai amfana da kai kar a yi ƙasa da naira dubu ɗari to insha Allah aka samu kwana dubu ana yi kaga ai wanda za su samu hannun jari suna da yawa to haka tsarin yake a musulunci don haka shi wannan malamin ya karanci ɗalibin ya san ɗabi'a shi yasa ce duk ran da ka tafi tafiya gida ka zo zan karantar da kai ya ce to tafiyar ta zo sanar da ni faƙala sai malamin ya ce mashi itakilla wasbi wala ta sta'aji shi kenan karatu can du ilimi ne aka zuba bambaki in ba kamanda an haɗa ya ciyu lafiya kalau amma yanzu ana so a tace duka mai madarar karatun ana so a bashi kawai ce masa ittaqilla wasbib wala tasta'ji ittaqilla duk abin da ka tashi a duniya ka duba Allah ne ma'anar ittaqilla duk abin da za a ka kalli Allah inda yardar Allah ciki kai in babu yardar Allah kar kai wasbir duk kunci duk wahala duk rintsin da ka fada kawai kai hakuri wala tasta'ji in ka tashi hukunci karka yi gaggawa in ka rike wannan abun uku duniya ta tsira wataƙila a ƙarshen hadisin za ka gane wannan malamin ya karanci ɗalibinsa yadda ya dace itakilla wasbir wala tasta'ji faƙal alhassan to alhassan albasari sai yake cewa fi hada cikin waɗannan kalmomin guda uku alkhairu kulluhu dukkanin alkhairi ya ƙare mana duk wanda ya rike wannan guda uku a duniya to dukkanin alkhairi ya gama da shi in dai mutum ya rike wannan zai ji tsoron Allah ittaqillaha ay kuma kunt wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ya nadhira amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya sa mai abin da zai rika tantancewa a duk matsalar da ta taso mishi wannan tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin daidai da ba daidai ba tsakanin duhu da haske in dai ka rike Allah zai sa ma ma'aunin da zaka rika tantancewa a rayuwarka ƙarshe dai takawa ita ce babban abin da za a rike haƙuri kuma malamai suka yi ittifaki ba wanda Allah ke ba wa shugabanci na addini sai ya samu siffa guda biyu sai ya zama yana da haƙuri kuma sai yana da yaƙini akan alƙawarin da yake tsakaninsa da Allah waj'alna minhum a'immatan yahduna li amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu da suka yi haƙuri sai Allah shugabantar da su yace bayan haƙurin kuma suna da yaƙini akan ayoyinmu in Allah ya faɗa suna da yaƙini ba shakku aka wannan al'amarin yake duk wanda ya rike haƙuri ya rike yaƙini to ne zai ci nasara amma duk wanda ya gaggawa to da ƙarhe za a wundule kanshi ne kafin ya ci ya sa malamai akan in aka yi gaggawa to haƙuri ya ƙare in aka yi haƙuri to ba za a samu gaggawa ba to ita kalmar haƙuri tana sawa mutum ya dafa dutse kamar yadda bahaushe yake faɗa duk wanda ya ce ma bai sha ban roman dutse to bai haƙuri ba in kuma an yi haƙuri tabbas dutse yana da roman sai dai nake ji ba wanda ya ɗanɗana shi ko saboda haka masu haƙuri suna da yawa na ga wani yaro ya rubuta ya ce duk wanda ka ji ya ce haƙurinsa ya ƙare to dama can ba haƙuri ne ba amma in dai haƙurin kai to ba zai taɓa ƙarewa ba kawai shi haƙuri sunansa haƙuri kawai ka jimke ka riƙe duk yadda za a je a dawo ka bar shi sunansa haƙuri wala ta sta'aji kar ka yi gaggawa tare da cewa gaggawa siffa ce ta ɗan adam amma ba a so ɗan adam ya rike siffa wa kulikal insanu wa kanal insanu a jula ɗan adam mai gaggawa ne haka Allah siffa ta ɗan adam amma abin da ake da bukata karka rike siffa shine karka zama to kana da gaggawa shi yasa ma aka kulla babin babu tuqudati fil umur babin bin al'amura sannu a hankali yadda ya dace sai ce to dukkanin alkhairi na cikin waɗannan kalmomin guda uku faja'a da haka wannan yaron sai ya dawo gida wala ya kadu yansa hunna baya iya manta wannan kalmomin duk abin da zai yi ittaqilla wasbir wala tasta'jil sai ce inna ma hunna salasu ai ayoyi ne kalmomi ne kai kwaya uku to kalmomin kwaya uku za a manta su a'a ba rike su bane mai wahala aiki da su din shine mai wahala ittaqilla wasbir wala tastaji da duka zamu dauki wannan ayoyin guda uku ko wannan kalmomin guda uku mu dabbaka su da matsaloli da yawa da sun gyaru shi yasa wani malami yake cewa matsalar shine iya fassara ilimi a aikace shine mai wahala ba yawan daukar ilimi ba wala da sai kaga tun daga bango zuwa bango wani in ka ɗauko masa in ya tsaga maka bayanin ayoyi sai ka sha mamaki amma an ka ajiye shi a faifan aiki kuma sai ka gan shi abin tausayi wani ka ɗauki hadisi duk hadisi in ka kawo mani za ka ji tangararan akwai riwaya amma ya al'amarin aikin yake shine inda matsalar take to takawa da yin haƙuri sun yi karanci tare da shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi yin magana takwa bai ce ba wanda suka fi kowa yawan ilimi sune mafiya yawan takwa sai aka bambance tsakanin alhashiya wa takwa shi sanin girman Allah da halarto girman Allah da tsoron Allah a cikin al'amura wani na wajen masu ilimi innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama amma takwa ka ji tsoron Allah kamar biyayya yadda yake so wannan kuma ba lalle bane sai mai ilimi wani sai ka tadda bai taba zuwa makaranta ba dan jawabin da aka yi mashi kaza shi ne kaza kaza wajibi ne kaza kaza ne ka dauki misali iyayenmu da kakanninmu na baya da yawa ba su wuce izubin amma ba masu kokari su ne suka karasa da baraka ko yusabbihu shikenan an gama bakara he dai kawai su ji can idan malamin unguwarsu ya zo sauka su jera alif lamim ba su ba ita amma idan aka kawo matsala malamin ya ce aikwa kaza ba kyau to ko za ka tashi alkiyama ba kyau me ka yi kaza ce a'a ba kyau ya aka yi ba kyau malam ya ce ba kyau kenan ba kyau ba ka isa ka zahiri daga ba kyau ba saboda mai shi da gaske yake kuma akwai tsoron allah a ran shi in an yi kaza a fidda zakka yau idan ya yi noma ya samu kwano goma ka ƙari mai bayanin ba ta kai zakka ba zai ta ina ko yan izala ne shi ta riga ta zauna a ransa to kaga wani lokacin za ka tadda ba yawan karatu ba ne iya ɗabbaka karatun wannan baiwa ce da haka to duk wanda Allah ya ce make shi zai iya karatu ya sa karatun a faifan aiki to wannan shine mai takwa ittaqillah wasbir wala tasta'jil yace kalmomi ne kwaya uku amma duk alkhairin duniya suna cikin su falamma jaa ahlahu nazala ar-rahilati yanzu duk an kare hayaniyar dawowa gida yanzu ya zo kofar gida ya jingine a bar hawan shi duniya kuma ba irin ta zamani ballanta na ya bugo waya gani nan insha Allah muna tsammanin karfe 5 da rabi mai shigo gumar ba haka bane ba tafiya ce ita matar bata san ran da zai zo ba shi bai san ran da zai zo gida ba kawai yana zuwa kofar gida ya kame abun hawarsa ya dore na daure nazala arrahilatihi falamma nazala dara yana shiga gidansa idza huwa bi rajulin na'imin abin da zai fara cin karo da shi kawai sai da mutum yana bacci a gida mutarakin anil mar'a amma yana nesa da matar shi shine kalmar mutarakin ga mutum yana bacci a nan kuma gefe da hitan ga mata nan ai da matsala ya na tafi neman karatu shekara bakwai in dawo in same ka gidana kana bacci fa idza huwa bi rajulin na'imin mutarakhin anil mar'a wa idza imra'atuhu na'ima kuma sai tadda matarsa ita ce wannan matar mai bacci naka ga mutum a gidansa yana bacci da matarsa a gefe ɗaya tana bacci ba wanda ya san da labarin shigowar shi ya kake ga ido zai rufe ne wai na da ido alfa za a shigo ko ya duk in tafi neman karatu in yi kaza in yi kaza kuma na kimsa komai a gidana in zo in tada kato yana bacci ai ka san za a yi ba daidai ba fa eh anan karatu zai fara aiki ko idza huwa bi rajulin na'ibin mutarakhin adil mar'a wa idza imra'atuhu na'ima qala sai wannan mutumin yace wallahi ma uridu yace na rantsa da Allah ko me nake bukata ma antaziru bi hada ya ce me nake bukata in jira bayan wannan wacce wuda nake da bukata ba na gida in dawo in tadda mutum yana bacci matata tana bacci me suka suke bacci ya ci ranar tsaye da Allah ba wani abu da nake jira bayan wannan faraja ila rahilatihi sai koma jikin abar hawarsa da gudu abinda muka ce kintsin karatu sai abun hawa ko dole sai an jinjini doki faraja ila rahilatihi sai ya koma zuwa ga abun hawar shi falan ma arada an yi akudar saifa yayin da ya yi yunkurin zaro ta kofi aga da aiki ba zai kare ko? ƙala sai ce itakilla itakilla wasbir wala tattaji ka ji tsoron Allah yanzu wannan abin da ya taho ya zari ta kofi ya aiwatar ya yi daidai ko bai yi ba akwai umarnin Allah ko babu umarnin Allah idan zato yake wannan mutumin zuwa yayya lalata da matar shi suka gaje suke bacci in ya kashe su waye zai bada labarin haka ne ko ba haka bane sai ce to ittaqilla wasbir kai hakuri ka tsaya ka ga a ina za a kare ko wala tasta'zil kar kai gaggawar hukunci ittaqilla wasbir wala tasta'zil faraja sai ya bar takobi sai ya dawo falama qama ala ra'sihi da ya sake zuwa ya sake tsaya kan wannan mutumin sai kihin ya motso qala sai ya sake cewa qala sai ya ce ma anta bir bi hada shay'an yace wallahi ba abin da nake jira kan wannan mutumin sai koma waje da gudu haka faraja ila rahilatihi ya koma jikin abar hawashi falamma arada an ya'khudha sayfahu zakarahu yana sake yunkurin jawo takobin sai sake tuno wancan karatu sai sake ta ittaqillaha wasbir wala tasta'jil wannan shine inda aikin ilimi yake tasiri sai jarabawar ta zo a nan ne ake gane ilimi kada sai ka rinse ido ka aikata abin da ake aikatawa kuma ita ce kai yanzu da girma ka ci ai mutane ne kawai suke maka fakiya da karatu kawai suke cutar ka karatun a ɗabbaka shi lokacin karatun shi ne ya yi daidai da kisar mutanen da mutane uku Allah ya yaye musu kogo ai suka fita shi yana da buƙatar ɗabbakun shi ita kuma tana da tsoron Allah saboda haka Allah ya jawo jarabawar rayuwa yau a gidan su baiwar Allah ba abin da za a ci an buga an buga an buga gari ya biya ta ratsa wajen dan babban ta tana kallo yayin ta ne tace dan Allah ka taimaka mana yau ba abin da za a ci a gidan rayuwa ta yi wahala ta yi tsanani yace duk abin da kike so zan baki amma ba abin da nake sha'awa a duniya kamar ki kuma kin sani ki biya mu in biya ki an juya an juya an kai makura ta ce na yarda amma duk da hakan zuciyarta cike take da imani ba ta manta da Allah madaukakin sarki ba don haka ta ba shi yadda yake so ta kimtsa masa ta shirya masa shi ma ya kimtsa ya shirya amma duk da haka zuciyarta tana karanta mata Allah yana kallo kuma zai yi tambaya zai yi hisabi da haka lokacin da ya gama durƙusawa duk abin da ɗa namiji yake da bukata an hankalin ya gama tahi ya ɗan ya gama ingizahi tana durƙusawa amma duk da haka ba ta manta da Allah ba sai ta ce masa ittaqilla wala taqubbal khatama illa bi ka ji tsoron Allah kada ka bude abinda baka da izini a kan shi har a gurin tana iya masa wa'azi amma dai kuncin rayuwa ya kai kuncin rayuwa sai ya koma gefe yanzu anan ne karatun tsoron Allah ya zo mishi can ya ne ya jaraba a kan shi da aka ce masa ittaqilla sai ya koma gefe ya sanya tufafinsa ita ma ta sanya tufafin ta ce duk abin da na baki ke je na baki ki kyauta kuma zinar ya fasa da haka da suka samu kansu cikin tsananin kogo aka ce kowa ya kawo aikin da ya yi don Allah a kama kafa da shi sai ce ni na yi wannan Allah in na yi don ganin girmanka ne ka buɗe mu ci kogon kuma sai da ya motsa gingirme man dutse sai da ya motsa kai ka san wannan ba karamin aiki ba ne wallahi in ka tara mutum dubu ina je 999 in dai an je wannan lokacin ba za a tsallake kar a je ne zaman lafiya yasa Allah ce wala taqrabu zina kar a je dab da zina in an je babu burki saboda haka ita ma wannan da ya sake zanta kofin sai sake tuno ya ce ittaqilla wasbir wala tasta'jil ya sake tuno wannan karatu faraja ilaihi sai sake da wajen wannan mutumin falamma qama ala ra'sihi istayqadha ar-rajul yayin da ya kai dirdirtin ya je ya dawo ya to wannan dirdirtin tafiyar da dawowa sai ta hin mutuma yana da na tsaya akan mutuma wannan kai mutuma sai ya miƙe falamma ra'ahu yayin da wannan mutumin ya ganshi wa saba ilayhi sai ya miƙe a guje zuwa ga wannan yara fa anaqahu sai kama wuyansa ya rungume ita ce mu'anaka yana ba a guje murna da farin ciki sai ya kamo ya rungume shi wa ƙabbalahu ya sumbance shi yanzu wa yake na a gidan na babansa babansa ya rasu don haka yanzu kowaye a gidan ba wanda za a ɗauki hukuncin da ake so bane a ɗauka a kai watakil nisa ya yi nisa wannan mutumin ya zo ya ɗauke wa matarsa kewa ya lallaba ta ya ƙara ba ta haƙuri wataƙil ne abin da ya faru a gidan kuma kowa yana da dangantaka mai ƙarfi wataƙil hadisin ba a gaya ma ba kai da kanka ka wasa kwakwalwar ka wane ne a cikin hadisin amma dai akwai dangantaka ta yadda yana ganin shi ya miƙe a guje ya rungume shi ya sumbance shi wataƙil ka ga ka ce wannan maula ɗin ko kuma maula ɗin ba a gaya maka ba wace ce ya aura mashi wataƙila mamaki a cikinsa ce aura mashi ko saboda haka in ya zo gidan yansa ya yi bacci ba matsala aiko wataƙila waliyarsa ce ya aura masa don ba a gaya maka wace ce aura masa ba an ce da ya kai aure ya aurar da shi wace ce aura masa ba a gaya maka ba wasu alamun faƙala sai ce ma a sabta ba a dini wani irin ilimi ka samu bayan rabuwar mu da kai ka gaba a buƙatar a zauna ko na kimtsa ka kaje neman karatu ba ni jawabi ka samu karatu ko baka samu ba ma asabta ba'di ya ce ƙala sai ce asabtu wallahi ba a daka khairan kasiran bayan rabuwarmu da ke ce wallahi na samu tarin ilimi mai albarka na samu alkhairi mai yawa asabtu wallahi ba a daka ya ce wallahi a bayanka na samu karatu inni mashaitun lailata bainar saifi wa bainar ra'asika salasa mirarin ya ce wallahi cikin daren na yi zirga-zirga tsakanin kanka da takobi na haida ne zirga-zirga sau uku ya ce ba don karatu da da samu wadda tun daɗewa kada lagira da zuka yi da wadda kiri ko wadda kiri ne ko ko munkar ne ko ko dai masu tambaya cikin kabari da zuka fara ba da jawabi ya ce na rantse da allah na samu karatu ba don karatu ba na yi zirga-zirga kana bacci ya ce mashaitun lailata bai da saifi wa bai na ra'asika salasa mirarin fahajaza ni ma a sabto min al'ilmi sai ya riƙe ni ma a sabto min al'ilmi abinda na samu na karatu an katlik a kan kashe ka ya ce karatun da na samu su yi hana in kashe ka yana ga wannan dattijan zai fi kowa ganin alfanun wannan karatun ko? to shi yasa aka fara masa ta inda zai gane ya ce wallahi na samu karatu mai yawa wannan karatun shi ana in kaddamar maka to imam al-bukhari ya kulla babin ne akan bin al'amari sannu a hankali wani ina ga zai karantar da kai ka bi al'amari sannu a hankali da yawa idan mutane suka yi tunziri suka yi hukunci da yawa hukunci ya an samu kuskure a ciki kuma yana zikin abin da muka faɗa a kudu ba sati biyu da ya wuce da wannan satin da ya wuce duk wanda ya fihi ya yi hukunci a cikin figi to kai ka same shi yana da dama za ka same shi yana da dama yasa in kai fishi kai haƙuri ba ka yanke hukunci ba mafi ƙanƙanta ine ƙasƙancin uzuri da za ka zo ka bada an kutar da kai zai ga da mutuncinka da martaba ka ɗan ƙaramin yaro sai ga da kai da dattawa unguwa da abu ana tare Allah kai haƙuri a yafe an yi zama mutunci da babanka an yi kaza an yi kaza in ba dan ka hau dokin zuciya ba ba ka bukatar ka zo ka lallabe shi da da ya ma haƙuri kai ka kauda masa kai wata ran ne zai ji kunya ya dawo yana baka wannan haƙuri mun ba da labarin mutumin yaron da ya zo ya datse fulawar mahaifin shi ko ta yi kyau ta yi komai ya sa almakahi duk yawan wundile fulawar gidan barna irin ta kawai ya gari ana sa almakahi ana girgirhi kuma duka yawan wundile sai yadda yake so gata ta yi kyau an kashe kuɗi uban ya ji haushi ya kama hannun ya ɗaure ya bashi kashi madadin ya kunce da wuri ya bari har jini ya tari jini ya daina gudana ta gurin aka yada asibitin karfe dai har sai da aka datse wannan hannayen nashi in uban ya kawo yaron ziyara asibiti yaron zai fahe da kuka ya ce ba ba a dawo min da hannayena na rantse da Allah na daina yake fulawa sai uban ya fahe da kuka sai fita daga asibiti in ya dawo yaron abin da ya dame shi hannayen sai ce ba ba a dawo da hannayena na rantse da Allah na daina sare ma fulawa ya daina sare har abada kuma hannu ba zai dawo to amma me ya kai shi gaggawar yanke hukunci ko kuma yanke hukunci a cikin bacin rai da shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wasiya mai tsada kawai la ta gaba kada kai shi in tsifsafa ta dan adam ta kwashe ka kai fihin to karka yanke hukunci duk wanda ya fihi yayi magana magana sa zai ta jawo mai bala'i ko namiji ne ko mace wannan mujarrabi ne ba mutumin da ya fi ya saki bakinsa bai nadama ba babu shi a duniya yasa za ka ga hatta annabawa idan ransu ya ɓaci suka cinzira ya saka barta sallah haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sha biyu da kwata ta yi sun saba sallah karfe sha biyu da arba'in ransu ya ɓaci sai ce bilal rayuhina biha ya bilal kira sallah mai sallah duk a hutu in kuma bila sai hau bari Allahu akbar Allahu akbar yana rangada kiran sallah kowa zai tsaya bi mai kiran sallah ana gama sai ta istawa ta diyo yana kabbarta sallah duk bakin duniya da bakin ciki da bacin rai ya fice daga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a yi hukunci da ransa ya baci ya baci sai ya bar gidansa ya ce ya koma masallaci sai ya yi wata guda ba zai dawo ba aka yi da cikin masallaci saboda kar a aikata aiki a cikin fishi a samu nadama da aka duk wanda ransa ya ɓaci abinda zai haɗa sai ka tadda akwai damuwa a ciki da aka kashe masa baffan shi aka farka cikin aka ɗauko hantar shi aka latsa ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɓaci ya ce na rantse da Allah idan na yi nasara a kansu sai na kashe mutum saba'in na facaccaka gawarsu ran manzon Allah ne ya ɓaci amma sai Allah madaukakin sarki ya tunasar da shi ba a facaccala gawa sai ya ce na ce a facaccala kar a facaccala Allah ya hana Allah ya hana idan an kashe gawa a lalata ta kuma Allah ya sauka masa da al'amari laisa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun ba ka da hannu cikin al'amari in Allah ya ga dama wanda suka yi wannan aikin ya azabtar da su in Allah ya ga dama ya tafi tuban su wannan al'amarin ba a hannunka yake ba kuma Allah ya tabbatar abin ba a hannunsa yake ba wanda ya kashe Hamza sai da ya musulunta wacce ta gatsa hantar ta Hamza sai da ta musulunta da ya musulunta ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gani na musulunta ya ce madalla amma in zaka iya kar in sake ganin fuskar ka yace insha Allah ba za ka sake gani ba saboda duk ran da ya gano sai ya tuno kisa so kuma baya so yake ganin ka musulunta kuma yake ganin bakinka sai ce in zaka iya karin sake ganin fuskarka yi kuma tunda ya bar garin Madina bai ƙara da ba sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yace amma wannan ta'asar da ne yace sai na farke ta ka in bar duniya nawa musulunci raunin da ba wanda ya mai kisa Hamza babu raunin da ya kai shi yace ina da yaƙini da izinin Allah sai nayi aikin da zai kankara wannan da aka zo yakin ridda wanda ya gagaru kowa a duniyar musulunci ya zama to barazana da mashin da ya kashe hamza da mashin ya kashe shi yana kashe shi ya soke maki ya ce ni na gama yaki ya ce in allah ya yadda wannan zai kankare mace tare da cewa wancan ya yi shi ne mai tafin musulunta duka dai abin da ya jamu idan rai ya ɓaci ka yi fushi to ba a magana a ciki in ka yi magana kai hukunci za a samu kuskure da aka a matsayinka namiji ka canzira ranka ya ɓaci kai haƙuri ka kame baki kar ka yi gaggawa ka bari in ka nasu ka yi tunani ka dawo hayyacinka ka auna laifin ka auna daidan sai ka ɗauki mataki in Allah da za a samu ƙarancin garaje a ciki haka mace idan ranta ya ɓaci in ta zazzaga da ta fara magana haidan da yake hawa kwakwalwar kana ta haya tsaya sai dinga mata bita hey buɗo shafi kaza shafi kaza sai ka ji tare ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ba za ta tsaya ba har sai batir an ce batiri low wallahi sannan za ta taka birki kafin nan duk barnar da ba a so ta zama ne wani abin kuma in ya fito har abada ba zai gyaru ba so sai yasa kirahi babu tu'udati fil amri tu'adati fil amri abu al'amari sannu a hankali sai sake kullun babu da yace babu tu'adati fil umuri babin daidun al'amura sannu a hankali kamar da wannan babin da wannan daidai ne amma ina ja kamata a samu wata nuskan da sunan babin ya canja ko duk ɗaya ne na? na kame ya ce na? anaka? babu hilmi babu hilmi wal ana na wasu kuma suka masa babi da cewa babu tu'adati fil uqubati wannan dai kamar ya bai tu'adati fil umuri zai daidai da na baya wasu kuma suka ce al hilmu wal ana shi kuma hine juriya shi ma da bi sannu a hankali duk irin wancan ne kawai sunan babin ne aka canja ko kalmomin aka canja wasu kuma suka ce at tu'adati fil uquba idan za ka yi ɗauki fansa to ka ɗauke ta sannu a hankali amma bul bukhari haka yi mata babi ɗin yanzu da aka ɗauka dai za ta yi daidai insha Allah حدثنا أبو معمر حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس أنا عبد الرحمن ابن أبي بكرة أنا أشج عبد القيس قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أشج abdulkais ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce da ni inna fi la khuluqaini a tare da kai akwai waɗansu ɗabi'u guda biyu kana da halaye guda biyu yuhibbuhum Allahu Allah yana son wannan halin naka kana da hali guda biyu wannan halin Allah yana son su qultu sai shi ashaj yace wa ma huma ya rasulullahi waɗannan halayen ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasan duk ƙarancin mutum zai tambaya hali ne ke da shi Allah yake son halin aka bani labari ai ba zai bari ba sai dama ta wuce a ce ni da an gama amma ban san ba kowanne ne a ƙarshen dakikanta kenan sai ce wa ma huma ya rasulullah kala sai manzon Allah ya ce da shi al-hilmu wal haya'u a wannan riwaya al-hilm kana da juriya mai kau da kai ko juriya da kau da kai shine amma laifi a tunzura ka a bata maka rai ka samu damar daukan fansa ka kau da kai wanda ita ce ake karanta alhil mutum ya ci mutuncin ka ya wulakanta ka ya tozarta ka to su larabawa kafin musulunci suna kiran alhilmu shine ka duba lokacin da ya dace ka ɗauki fansar shi suke kiransa alhilmu shi kuma da musulunci ya zo shine ka samu damar ramawar ka ki ramawar ita ce alhilmu shi asabaru ka yi haƙuri ko don an fi ƙarfinka ko damar ba ta zo ta ba alhilmu shi ne kana da damar amma ka jira lokacin da ya fi dacewar karama karama ne alhilmu shi kuma da musulunci sai ya zo a'a kana da damar ramawar ka isa ramawar lokacin ramawar ya yi sai ka kau da kai kamanta kamar ba a yi ba aka ce ɗaya daga cikin magabata ne ɗaya daga cikin manya-manyan sarakuna ana zance sai wani ya zo ya taka shi da ya taka shi sai ke so ya bashi hakuri dan Allah kai hakuri labas sai ya juya da kawai ci gaba da jawabi wani din yayi sauri ya sake jiyowa daga nan dan ya bashi au sai guma ni da da akai kaza da kaza akai ya sake zagayowa sai jiwa nan yake tambaya ni da an kawo ta ko ba kawo ba wani din ya gane cewa ma a tsaya a tattauna waccan matsalar ba a bukatar ta laifin ba a sani ba kuma ba na so in san kai ne kai laifi in na san kai ne kai laifi wata ran zan tuno shi ba ma ya so ya san cewa ya san wanda ya mai laifi shi ne an gama alhilmu sai ce to wannan halin kana da akwai alhilmu wal haya'u kana da kuma kunya wannan kunyar an rasa ta ko muna shan wahala an rasa kunya wallahi yan mata da mata sun zamanto marasa kunya yara da samari sun zamanto marasa kunya ko muna to daukan sakamakon wannan rashin kunyar tamu yanzu yarinya ba ta jin tsoron kowa ba ta jin kunya yadda take so haka za ta fito daga gidansu kuma ta gaban kowa za ta iya getawa watan aka yi rahin sa'a za ka iya kirga ƙasusuwan kirjinta watan aka yi sa'a duza nan da yake jikinta za ka iya ba da labari in tana da tabo za ka iya cewa tana da tabo kuma haka za ta keta unguwarsu haka mata an rahin ana biki duk wani abu da yake nuna kunya sun cire shi sun ajiye a gefe sai an gama kuma ya ganta ta taho makaranta a kara mukin lahu amma lokacin da ake bikin ta manta a yanzu yatta ce saboda haka dole Allah kai haƙuri kwana uku sai an yin haka bayani yake faɗa sai bayan kwana uku in ya so ma hiriya na ka he an yi an kare kuma ka arasa astaghfirullah haka dai to ya za a yi hakan za a haƙura a daina shine ittaqillah wasbir wala tasaji wannan karatun mun rasa shi a rayuwar mu wallahi da mata za su sa wannan karatun su ji tsoron Allah su yi hakuri su yi gaggawa da matsala da yawa an magance ta matsalar da muka yi ta tattaunawa a nan matsalar da take damun mu ta aure da wahala aure da wani ne mun tattauna da mata abin da yake damun su shine wani lokacin mazan suna musu gori idan aka yi irin auren da ake faɗa ai maza suna yi musu gori sannan suna tunani a ransu shine in an sake su ya za su dama lokacin za miki aure ne ake miki gata a gidanku a sai miki firji a sai miki kaza a sai miki kaza a sai miki kaza ko an sake ki da kina da wani abu da kike kallo ke ma a matsayin dukiyar ki to kaga akwai gaggawa ne za ta yi aure amma tana lissafawa a ranta za a sake ta ba ta lissafi cewa in ta bar gidansu ta bari kenan har abada tana tunanin wata ran za ta fito muna da gaggawa a cikin al'amari in kuna tattauna da baban yarinya za a ga lissafin da yake ma za ka mutu in ka mutu ya za a yi ko ba ka wani ba akwai gaggawa a cikin al'amari ɗin ko dole ne dan adam yayi taka tsantsan ya tsara rayuwa amma lokacin muke sa hakuri muke sa tsoron Allah tsoron Allah shine Allah da ya halicce mu shi ya alƙawarin abincin mu kuma duk wata hanya da kake kallon ita ce arziki ba ta ita wani arzikin ba abinda ba a kuɗi da shi wani yayi kuɗi da shi wannan farar akwai wanda suka yi kuɗi da ita ciyawa akwai wanda suka yi kuɗi da ita sai da shayi akwai masu kuɗi da shayi akwai masu kuɗi da dako akwai masu kuɗi da direba akwai masu kuɗi da kamasho akwai masu kuɗi da kanikanci masu kuɗi da boko he barayi Allah ba kaɗan ne suka yi kuɗi da boko kuma ba barayi ba ne ba saboda haka ita boko da aikin gwamnati baya cikin tsarin da ake samun kuɗi shi yasa wasu suke ma kiransa da civil servant ko bawa ne kai amma dai kuma a zamanance ko da bayi na da ana sa musu mari a ɗaure kafa a ɗaure hannu kai yanzu da aka yi kan makaranta ya kama marin ka ɗaure wuyanka da kanka da kanka isa wanda suke ganin sun fi kowa bayewa ba ba rastas bane ba in ya gama aka rantsa da ya je sayo necktie sai ya dahe ya tsuke wuyarsa da kansa da kansa kaga shi ma dai bautar zai kenan bautar zai saboda haka duk lissafin rayuwa da kake kallo in ka ji tsoron Allah wallahi hanyar da ba a kuɗi wani ya bi yayi hanyar da ake bi wani yayi bai yi kuɗin ba to in ka ji tsoron Allah sai sanya ma mafita shi ne ma'anar wa mai yattaqillaha yaj'al lahu makhraja zan yi kaza saboda shi ne ya dace wannan abin da ya dace Allah na yi danka na rantse da Allah sai Allah ya samu mafita duk yadda kake tsammanin kana da dubara in ka manta da Allah wallahi sai kofar ta toshe maka da yawa 'yan boko sun saci kuɗi sun saci kuɗi sun ɓoye wasu har abu ɗin mota ana kawo bahu sun ƙime me amma na rantse da Allah wata sai ya tambaye ka naira ashirin zai sha shayi da biredi an yi ya fi sau a kirga kuma ba za a daina kirgawa ba amma da yawa sun ji tsoron Allah sun yi abin da ya dace har su mutu sai ga Allah rufa musu asiri shine ma'anar ittaqillah dan haka lokacin da za a yi aure namiji ya kalli Allah mace ta kalli Allah iyayen miji su ji tsoron Allah iyayen mata su ji tsoron Allah a yi abin da yake yi ne maslaha sai Allah shiga cikin al'amari ba za mu daina ba kamfen in Allah da har sai an dawo mai karamin karfi yayi abin da bai takura ba a yi aure gidan ango ba su sha wahala ba gidan amarya ba a sha wahala ba ana karatu wata ta ce gata wani ya ce na karɓa mu ɗaura aure a tafi gida a ran nan a tare gobe a bawa duniya labari har duniya ta yi wala ɗan da za a yi faɗa ne ba wanda ya ce masa ba ɗa ba ne ba ko ba wanda ya ce ba aure ba ne ba inda za a yi haka wallahi da bala'i da yawa an ƙare wacce za ta zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce na ba da kanka ya daga ya kalle ta ba ta yi ba wani ce manzan Allah in ba ta ma ba ni ina bukata na na na na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi me kake da akwai na sadaki a buga a buga a buga da shi da dangin ba abin da za a kawo na akwatin aure farantana na gara babu ƙarhe dai abin da aka buga me kake da akwai kawai alaramma akwai dai bakar akwai ali imran akwai nisa yanzu ma zan karanto su manzo Allah ce zawwajtuka ha bima ma'aka min al-qur'an abin da kake na akwai na alkur'ani shine sadakin aje a yi mata miƙar bakar da ali imran da nisa'i yanzu me asarar ka idan ka haifi yarinya mijinta ya haddatar da ita bakara ya haddatar da ita ali imran ya haddatar da ita nisa'i me asarar ka baka da asara amma ka kai ta malamin islamiyya ya mata tun daga bakara hannasi a bikin sauka a yi wa allo zayyana a yi fati a cinye dan akuya a cinye saniya ka kai ta gidan wani ƙato sati uku baya bakara ta bangare sati uku al imrana ta tafi sati kaza babu izazil kaza kaza babu lan yakun wata ran kaje da ita da kaskiyar unguwa din ne ma suke su gogayya dan Allah wanne ya fi riba wancan ya fi riba ko wannan so abinda muka manta shine mun kasa sa tsoron Allah a ranmu muna kallon menene zamu yi mu huta hutun yanzu muke kallon amma ita wannan karman na ittaqillah shine ke yi abin da ya dace ka bar wa Allah yayi abin da ya iya a cikin abin da Allah iya babu abin da babu gwaninta a ciki wallahi in kawa Allah biyayya Allah ba zai taba tozarta ka ba so ina magana ne dai akan wannan kunyar an samu kunya an rasa ta samari da yawa ba su da kunya matasa da yawa ba su da kunya musamman masu rubutu a social media duk girman mutuncin shugaban kasa yaro zai iya zage shi duk mutuncin gwamna yaro zai iya zage shi duk mutuncin ciyaman zai iya zage shi in kai magana yaro karami zai iya zagin ka yana kallon yana da yanci ba haka bane yau wannan hannun da kake kallo ka rubuta ba a baka yanci ba Allah zai tambaye ka akan shi bakin da kake kallo zaka furta zai tambaye ka mun karanta a wannan hudubar aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Mu'adh dan Jabal wa hal yakubbu an-nasa fi nasi ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim akwai ma abin da yake jawo mutane su fada wuta su ci da ka su fadi da hanci irin abin da suke fada da bakinsu yanzu abin da ake rubutawa da hannaye bala'in da jafa'in da ke cikinsa wallahi yana jawo mutane bala'i wanda Allah kaɗai san iyakar shi ce da zir da gulma da cin mutunci da annamimanci da ƙarya da kinibibi komai ya dawo na rubuce-rubuce wallahi mutane fa sai an ji tsoron Allah an dawo Allah zai tambaya ittaqillaha wasbir wala tasta'jil alhaya'u shine zaman to kana da kunya kar a ganka abun da bai dace ba inda ya dace kuma kar a rasa sannan kar kai abin da za a ce me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan kunya abun mamaki ce ko abun kauyanci ne manzon Allah aka ce duk inda budurwa take ci da budurci manzon Allah ya fita kunya ashaddu haya'an min zawatil fitr manzan Allah yana da tsananin kunya sama da yarinyar da aka killace ta bata ganin maza ita cin da ta taso a killace take ran da aka ce fito daga gidansu aka ajiye ta a gaban wannan masallaci aka kike kallo za ta yi wata hita su mu a ran nan so da yawa tarbiyar mutanen da da yarinya ta kai shekara hudu biyar in aka killace ta a gidansu hatta da mazan gidan wani lokacin ba sa mu'amala namiji ba ko ne a gurin ta to irin wannan za ka ga duk lokacin da ta ga namiji za ta ga tsananin kunya tare da shi amma zo ta yaga kamar nema take ta bangaje ka ko ka matsa ko ta wuce ko koyi gwarin ko ka ba ta guri in kana da kunya kai ka matsa in ba ka da kunya ni ba na jira wata haka za ta fito a gaban Allah ne da fasu alhilmu wal haya'u qultu qadiman kana aw hadisan ashaj sai ce da manzon Allah wannan halin da nake da akwai daɗaɗɗe ne ko a baya na samu ƙala ƙadiman sai ce ai tun azaltun da daɗewa kake da shi ƙultu a shek sai ce alhamdulillahi alladhi jabalani ala khuluqaini ahabbahuma Allah godiya ta tabbata ga Allah da ya halice ni da ɗabi'u guda biyu wanda yake son su don haka a nan kamar satar ansa aka baka idan kana so Allah ya kaunace ka ka zamanto mara gaggawar ɗaukan fansa ko kuma in ka samu damar ɗaukan fansar kar ka ɗauka ya zamanto kana da kunya kana da kamewa kana da mutunci kana ganin wanda ya kai a mutunta shi zaka mutunta shi shigar da bata dace ba kar a same ki kar a same ka wannan in kin rike Allah yana son ki kuma duk wanda ya mutunta kanshi Allah zai mutunta shi tun duniya tun dadewa haka aka faɗa aljaza'u min jinsil amal sakamako daga jinsin aiki yake ba za ki gama tabara ba da rashin kunya da tsefe ido da komai kuma za ki kwanta bacci kin gama whatsapp da facebook ki cewa Allah ba mu miji na gari na sabon gari ko na ina in dai miji ne na gari wanda ake faɗa da abu kyau hanyar ba amma idan kin zamanto ta gari wallahi ko a cikin rijiya kike wani sai ya haka ya taddoki kuma jiyar da kika kai da tallar da kanki da nuna hotonki da nuna kwalliyarki da nuna abana bai wanda Allah ya miki sai dai kaga samari suna wow nice ko daga wannan an gama idan aure zo ce kai ayi wallahi almar'atu salihah mace ta gare yake so baya bukatar mai wau baya bukatar ta wanda yake da bukata ita ma kintsatsiya mai mutunci wadda ta san mutuncin kanta ta kare mutuncin gidansu ita ma ita yake ita yake bukata da haka dai dole haka ita wannan haka za ta ci gaba da hakuri da waye da gare dai za ta tuba za ta dawo islamiyya za ta ci gaba da sa hijabi za ta ke azumi za ta ke zuwa tahajjudi ƙarhe dai dole haka dai wani garma garma haka za a samu wani sakan han dai haka dole haka za ta yi hakuri amma dai san ta lelan saurayi ustazu mai tsoron Allah mai rufin asiri wallahi ba irin ta yake so ba so saboda haka in kina son nagari ki zamanto nagari kai in kana son nagari mace ta gari kai ma ka zamanto nagari alkhabisatu lilkhabisina walkhabisuna lilkhabisat wattayyibatu litayyibina wattayyibuna litayyibat haka Allah ya fara kuma da ya tashi gwamawa su biyun yake tafiya da su innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati saboda ka yadda kake to haka Allah zai hada ka da abokan zamanka in kuma ba haka ba to jaraba Allah madaukakin sarki ya tashi maka ɗaya daga cikin malamai magabata wani lokaci yana karatun alkur'ani yana tilawa a gidansa aka ce udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun ku shiga aljanna ku da matanku kuna farin ciki kawai sai ya miki ya ce Allah za ka yi haka shi kaga alaran ma ya yi haƙuri Allah zan yi haƙuri iyaka duk abin da za ta yi ne haƙuri amma ka haɗa ni da ita a aljanna Allah hukuncin bai min daɗi ba udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun shi yayi haƙuri Allah kai mutuwa tare ba shikenan matar tana ɗaki ta ji ya karanta ayar kuma ya miƙe yana faɗa kasan ta sake da matsala da duk abin da take tana sane da ya gama karatu zo ta ce me yasa na ga ka miƙe kayi fada kana tambayar me yasa Allah yana hukunci yace karki manta fa halinki kaza ne da kaza da kaza da kaza da kaza nayi hakuri bazan daga ba amma a aljanna mu zauna da ki tace nayi alƙawari daga yau na daina kuma tun daga ranar ba ta sake ba dama tana sane take tun daga ranar ba ta sake ba to kaga wannan Allah da za su yi aljanna shi da ita din suna masu farin ciki so saboda haka yadda kake haka Allah zai hada ka saboda haka mu ji tsoron Allah ittaqillaha wasbir wala tasta'ti na'am madana ce ‘yan mata yanzu ne yau ta yi ta ce ‘yan aljanna ta kace sai ka hana ku kai din da ba kaza da kaza take bai ga tana binciken wa'ina wani laifi da za ta kawo yayi daidai da nata ko ya fi nata amma ita ba za ta risina ba ta tuba zuwa ga Allah ita kaga wancan tsoron Allah ya kama ta sai ta tuba ta saki muna da guntun hadisi guda biyu ban sani ba ma iya cinye su kan takwas ko za ta na'am mun ci ma minti 53 ko dai abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mi aiki da abin da ya dace kusan rana ya ce bayan an tashi daga karatu ɗan kwamitin karatu sun yi wani tsari akwai abubuwan da suke so su ƙara wanda zai inganta karatun abin da ya shafi kayan sauti rikoda da ake rikodin kyamara ɗinmu kenan wani lokacin batirin baya kaiwa a ƙare to kamar nema mata fawa bank madadin ta yi amfani da batir ta yi amfani da fawa bank ko awano ake da bukata za ta yi ba tare da an samu tangarda ba sun yi estimatin kudin da zai yi kuma an dora a group na wannan majalisin to kuma dai gaskiya an samu mutane kamar yan kalilan nema sun dauke duk abin da ake da bukata dan naga tun aje mana da daga Kano naga sun dora cewa abin da ake da bukata an samu don haka an dakatar da neman taimako sun dai turo mu takardar ne saboda wanda suka ba da taimakon su a yi addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi su da suka taimaka da wanda suke da kyakkyawan niyya da komai Allah ya saka musu da alkhairi bayan an dora an rufe ɗaya daga cikin bayan Allah da suke zuwa makarantar da ina dai hanyar kano ina mota na ji ta kira wani a waya ta ce da Allah malam an ga an rufe neman taimako amma sun yi niyya za su ba da naira dubu biyu don Allah kar a rufe da tasu za su ba da ta a hannu kuma na buɗe musu kofar za a karɓi taimakonsu banda su ma'anda wanda suke da niyya in yan kwamiti sun gani ya dace a karɓa a karɓa ba za ga ba amma duk wanda ya kawo ana maraba Allah ya saka da alkhairi akwai wanda ya bada dubu biyu akwai wanda ya bada dubu daya akwai wanda ya bada dubu daya akwai wanda ya bada dubu biyar akwai wanda ya bada dubu ashirin da daya dubu daya dubu daya dubu biyu kuɗin da aka sa a cikin akawun naira dubu talatin da hudu wanda aka karɓa rana ta ya kai naira dubu uku da ko nawa ne sun dai kalli abin da ake da bukata kuɗin hannu ya kai Allah maɗaukakin sarki ya sa wa kowa kowa da alkhairi Allah ya haɗa mu da mu da su gaba ɗaya cikin gidan aljanna malam idan aka wa mutum haihuwa to ranar suna da yini ake amfani ko da kwanaki da kwanaki aka haifa yau gobe ɗaya jibu biyu ga ta uku ran da aka cika bakwai ranar ne ranar suna ɗin kuma na ji da irin ranar da za ta zagaye ɗin na ji mutane suna rantsuwar da yasin ya matsayin rantsuwar yake wasu malamai suna ganin rantsuwa da alkur'ani rantsewa ne da allah saboda alkur'ani zancen allah ne saboda haka siffa ce ta allah in ka rantse da wani bangare na alkur'ani ko ka rantse da alkur'ani kana mai itikadin siffa ce ta ubangiji to rantsuwa ce da sunayen allah ko da siffofin shi ya matsayin rubuta ayar allah a cikin masallaci yana daga cikin adanta masallaci da manzon allah ce su ne alamomin tashin alkiyama kwalliya ce har a saudiya akwai ko in ka ce baki wani zai ce maka ya gani a saudiya amma dai alamomin tashi alkiyama ne mutane za su kawata masallatai a yi musu ado a yi musu tsawa alama ce ta alkiyama ta taho ko mun ce daman ba duk abin bane aka ce alama ta alkiyama yake zamantowa haramun ko ya zamanto bid'a shi mun tattauna shi a cikin masallaci a cikin wannan masallaci da fatan mala yana lafiya insha Allah Allah ya ƙara ma rayuwa albarka ya albarkaci zuriya amin Allah ya ƙara mana daga baki ɗaya mu albarkaci zuriyar mu dan Allah malam muna da wata bukata muke roƙon ƴan uwa su samu a addu'a Allah ya shige mana gaba ya taimake mu amin da fatan Allah ya mai da malam gida lafiya to ƴan uwa dai sun ji suna bara addu'a a sa su cikin addu'a Allah biya dukkanin abubuwan da yake na alkhairi da su da sauran masu bukatu na alkhairi Allah madaukakin sarki duka biya musu dukkanin mu na akwai bukatu da yawa fal cikin kirazanmu Allah ka biya mana wanda da suke alkhairi ne a gare mu duniya da lahira wanda suke akwai jaraba a ciki Allah ka canja mana da mafi alkhairin su duniya da lahira halin da kasa take ciki na tsadar rayuwa tsadar kayan abinci rahin tsaro ubangiji Allah ka shiga cikin al'amari din Allah ka ciyar da mu ta gurinka ka amintar da mu da amincinka kamar yadda kawa Qurayshawa allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin Allah ka ciyar da mu da arzikinka Allah ka amintar da mu da amincinka Allah ka yi kamu da hannun shi wa gabaninmu ka zamanto musu jagora Allah ka dora su akan daidai da abin da yake adalci Allah ka shirye mu ka shirye zuriyar mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin